ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نموتا 29 ga watan Rajab shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine daidai da 20 daidai ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash shaitan wallafar al-sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a matsala ko kuma gaba ta goma sha biyu daga cikin madakhilu shaitan da malin ke zayyano mana abubuwan da shaitan yake kama kafa da su wajen ya shiga a wajen dan adam domin halakar da shi da kautar da shi daga hanya madaidaiciya domin tsaya ne a ittiba'ul hawa shine na goma sha biyu bin soye-soyen zukata yau kuma za mu tashi a farkon na goma sha uku insha Allah ta'ala wanda shi ne su ubanni ɗaya daga cikin al'amuran da shaɗan yake halakar da mutane biwa tsatiha ta hanyar su akwai su ubanni yan uwa su uzanni ba sai an fassara ba ko shi ne mummunan zato eh mummunan zato shi zato kai tsaye yan uwa ba a zarginsa sa e kai tsaye in aka ce zato to ba a sukan zato ko a zarge shi har sai an jingina shi da muni ya kasance zaton mummuna ne e shi sa ibarar da bahaushe yake cewa zato zunubi ne ko da ya kasance gaske wannan ba daidai ba ne na ji har hadisi ma ake haɗa a zanda zan mona walau kan haka wannan kuskure ne ko shakka babu akwai azzannun rajih akwai azzannun marju akwai zato mai rinjaye wanda ana gina hukunce-hukuncen shari'a ma da yawa akan zato akwai azzannun marju zaton da aka rinjaye da shi shine zaton da ba a aiki da shi akwai zaton da suke ce masa azzannun mahmud zato abin yabo sai kaga da abin da yake abin yabo ai ba za a ce zanubi bane yawa akwai kuma azzannun mazmum zato abin zargi to irin wannan zaton abin zargin shine zannu su'u mummunan zato ke mummunan zato Allah madaukakin sarki tsare mu da shi mafi munin zato mafi munin zato da mutum zai yi shine yayi wa Allah madaukakin sarki mummunan zato shine mafi munin zato yadhunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna aljahiliya hakanan adh-dhannina billahi dhanna as-sawa to wanda shine mafi munin zato mutum ya yi wa Allah madaukakin sarki mummunan zato suka ce sai wanda yake bin bayan sa shine mutum ya yi wa annabawa da manzanni mummunan zato wanda wannan kuma yakan kai mutum zuwa ga fitama daga musulunci gaba daya eh mutum ya rinka sanya mummunan zato game da ɗaya daga cikin annabawan Allah to sannan sai abin da yake bin su shine kai wa ƴan uwanka ƴan adam musamman musulmi da kake tare da su mummunan zato to insha Allah ta'ala malam zai mana bayani game da yadda mummunan zato ke taka rawa wajen lalacewar alaka tsakanin mutane wanda sai alaka ta lalace sannan shedan yake samun dama ya shiga ya kuma cutar da mutane Allah ya mana tsari malai ce inna su azzanni haƙiƙa shi mummunan zato min al-fikhakh allati yasadu biha ash-shaytanu qulub al-ibad yana daga cikin taraku tarkuna alfikak jam'in na alfaku shine kamar tarku yana daga cikin tarkuna allati yasqadu biha ash-shaytan wanda shedan yake amfani da su wajen yin farauta qulubal ibadi me yake farautowa shine zukatan bayi ma'ana shedan yana amfani da da mummunan zato wajen ya farauce zukatan bayi ya sarrafa su zuwa ga abin da yake bukata li'anna su azzanni min awamili tafkikil jama'ati malati saboda shi mummunan zato yana ɗaya daga cikin abin da yake raba yake daddatsa jama'a ta mutane yake raba tsakaninsu jama'a suna haɗe yanzu yanzu nan mummunan zato ne shiga shiga tsakanin su yayi me ya raba tsakanin su eh kuna tare gaba daya ko ku goma ko ku 20 kuna da aminci mai karfi tsakanin ku mummunan zato zai iya raba tsakanin ku gaba daya saboda zai shi dan zai zo ya maka cewa wani wani abu kaza yake akan ka bar kyau kai kuma baka tantance ba baka yi bincike ba kawai sai ka tabbatar da shi dan babban abin da ake cewa mummunan zato yan uwa shine wani abu ya darsa a cikin ranka game da wani sannan kuma babu wata shaida ko dalilin da zaka tabbatar da shi amma kuma duk da haka sai ka ci gaba da kokarin fitar da wannan abin da abin ya abin da ya darsa a cikin zuciyar ta har kana kokarin ma sa'ayi a kansa to wannan shine mummunan zato suka ce adh-dhannu alladhi lam yubna ala dalili zatan da ba a gina shi akan dalili ba kawai abu ne ya darsa a cikin zuciyarka na zato game da wani ko game da wasu ba wani dalili idan akwai dalili to wannan ba laifi bane eh akwai abin da akwai zakan da dole mako kana so ko baka so sai kai shi da wahala zuciyarka ta baka da maka kauce wannan zakan da wahala saboda ka samu wani dalili mai karfi da zai kai ka zuwa ga yin wannan zakan to amma kawai wucewa ka zo yi sai kaga wani dariya ya kalle ka sai ka ce zagin ka yake yi sai ka ce yi yake yi da kai ko abin da ya kama da haka ko irin waɗannan abubuwan da shaɗin yake ɗarsa wa mutane a cikin zuciyarsu kuma sai mutum ya ƙoƙari lalle sai ya aiwatar da irin waɗannan abubuwa to irin waɗannan abubuwan a ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke raba tsakanin mutane wa ifsadil alaqati kuma suke lalata alaƙoƙin da ke tsakanin mutane wa taqti'i wa taqti'i awasiril mahabba suke kuma kekketa su daddatsa igiyar soyayyar da ke tsakanin mutane awasir jam'i ne na asir shi ne arrabit abinda yake haɗa tsakanin mutane ma aqafaka ala ghayrika abinda ya jona ka ya haɗa ka da wani na alaka to shi suke cewa asir ko awasir shine jam'in shi ma'ana yana kekketa ya daddatsa igiyar da take haɗa tsakaninka da masoyanka sawa'an masoyan naka ƴan uwa ne na jini ko ƴan uwa ne na nisa duka mummunan zato zai iya shiga tsakaninku ya raba ku malai wa fi hadhal jawil mudlim a cikin irin wannan yanayi ne mai duhu na mummunan zato da mutum zai tsinci kansa a ciki yastati'u shaytan shi kuma shaydan sai ya samu dama ay ya'mala amalahu ya aikata aikin da zai yi na me na raba tsakaninku da kuma tura mutum gefe ya kasance baya bin Allah madaukakin sarki wa yanfudha khattahu ya kuma zartar da abin da ya shirya a kanka na mummunan aikin da zai sa ka yi fa yasdadul muslimina idan ya raba kan musulmi ya raba tsakanin su to sai ka samu yana bin musulmi yana farotar su shine fa yasdadul muslimina sai rinka farotar musulmi wahidan talul akhar daya yana bin daya ya gama da wannan ya koma kan wancan ya halakar da wannan ya koma kan wancan haka zai rinka yi mutane dauki daidai ɗaya bayan ɗayan su li'annahum tafarraqu wa lam yastami'u babban dalilin da yasa ku shi ya samu dama akan su shine saboda sun rabu wa lam yastami'u ba su hadu ba wa tafakkaku sun daddatsu sun karkasu wa lam ya'tasimu ba su dunkule a waje guda ba wa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya sai malam ya kawo wannan wani bangare ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai sai lalle hakika kerkeci tana cinye wararriya daga cikin akuyoyi ne ma'ana idan akuyoyi suna tare za ka ga ko irin hoton ko bidiyon da ake nuna na rayuwar dabbobin na daji din nan irin wild animal life din da za ka nuna haka kaga an nuna zaki yana bin taron bauna ko yana bin zebra da sauransu haka za ka ga galibi wanda ya fi kamawa na ƙarshe ba haka ba ne inda kana kallo za ga yadda yake yi fako yake yi idan ma ya biyo su da gudun za ga duk wanda suka gaba za ga su sun sha amma na ƙarshen wanda shi ya ware shi yake bi to shi ɗan haka yake ka'idata idan kuna tare gaba ɗaya da yawa to shaitan yana shakkan ku amma da zarar wannan ya ware wannan ya ware to shikenan sai ya kai wannan farmaki ya gama da shi kuma kan wancan ya kai mata farmaki shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta tafiya idan za ka yi tafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba daidai bane kai tafiya kai kai kadai tafiya idan za ka tashi daga nan ka je kaduna ka je lagos ka je ina ne annabi ya ce inda dama kada ka tafi kai kadai eh ka samu abokin tafiya ko abokan tafiya ku tafi tare saboda me saboda ka fi karancin kai farmaki wa shedan amma duk lokacin da kake yawan warewa kai kadai to wannan matsala ne shi sa ba a so mutum ya rinka kasancewa ko doshe shi kadai ya kullun kai kadai ba daidai bane alal kalla ya kamata ka rinka shiga cikin mutane kuna kana mu'amala da su alal kalla eh ka samu mutanen kirki wanda za ku rinka mu'amala da su amma ya kasance kullun ka ware kai kai kadai to fa inna ma ya'kulu dhibu min al-qami min ash-shati al-qasiya wata tawari ita shedan yake kai wa hari sai malam ya kama na hadisi yace wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga babban sahabi umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kale ce man ahabba minkum ayyanala bi hubwahatul jannati wanda duk a cikin ku yake so ya samu gida a tsakiyar aljanna shine bi hubwahatul janna tsakiyar aljanna kenan eh gidanka ya kasance yana tsakiya a cikin aljanna ma tsakiya kaga ta ko ina iska tana zuwa maka kenan eh annabi ya ce falyaljimil jama'a to yaljimci jama'ar mutane in aka ce jama'a su ne taron mutanen da suke kan gaskiya ba wai abin da ake nufi taron yuyu ba a'a taron mutanen da suke kan gaskiya to kalzumce su ba so ta ka zamto shazi eh kawari mutane sun dauki wani ra'ayi gaba daya kai kuma sai kawari ba a san wannan ba a san mutane suna taro a waje guda kai kuma kawari ka kuma gefe wannan ba daidai bane fa inna ash-shaytana annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi sai hakika shaydan ma'al wahidi yana tare da mutum daya kun ji ba annabi ya ce fa inna shaytana ma'al wahidi shaytan yana tare da mutum daya duk inda mutum daya ke yawan warewa to shaytan ya fa farmake ya fa farmakarsa wa huwa min al-ithnayn ab'ad ya fi nesa kuma da mutum biyu ma'ana an ko zama ku biyu to zai dan ƙara nesa da ku ku uku nesan zai ƙara nisa ku hudu nisan zai ƙara nisa gargwadon yau gargwadon da shaytan yake ƙara nisa da ku yan uwan na fata an fahimta abinda ake nufi shine ka rinka kasancewa da mutanen kirki ba abinda ake nufi ba wai lalle ka je ka je ka rinka shiga cikin inda za a rinka saban Allah kuma tunda an ce kasance da mutane ka je ka shiga inda za a rinka saban Allah ana kutsawa cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ana gulman mutane ana zagin mutane wannan ba shine abinda ake nufi ba mm ka rinka kasancewa a cikin mutane ba a san warewa ba a shan shuzuzi ya kasance kai ka ware kanka ba ka shiga cikin mutane ba daidai bane ya kasance kana halattar tarurrukan da ake na mutane yan uwanka musamman ɗaurin aure karatuttuka wajen jana'iza irin waɗannan abubuwan da dasirin aka da mutane masallatai da ake zuwa a haɗu ya kasance kana halatta amma ba daidai bane ya kasance kai ka ware kanka ba ka shiga cikin mutane kwata-kwata wannan ya saba da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da sahabbansa akai رواه أحمد والترمذي وأن حديث إمام أحمد يفتد شيء الإمام الترمذي وقال حسن صحيح غريب يتي حسن وأن حديث حسن صحيح غريب كن قاعد أبوه أبو لأوكو كنا حسن صحيح غريب وأن سيأمكم وزمال مسألة الحديث كنا نقول saboda kowanne nau'in hadisi ne mai zaman kansa sahihi hadisi ne mai zaman kansa hasan hadisi ne mai zaman kansa imam turmizi yace maka garibi shi ma garibi a wajensa menene abin da yake nufi ba'ifi to an ce hadisi sahihi ne sahihi shine wanda ya cika sharɗai guda biyar din nan eh ya cika sharɗai guda biyar babu tsofa ne awwalu hasahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yashadda aw ya'al yarwihi adlun dabitun am mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi to ya cika sharɗai guda biyar kenan to shi kuma hasan shine wanda ya cika sharɗai guda hudu a cikin sa an samu komai kawai sai aka samu haddar rawun hadisin ba ta kai haddar da wanda ya roito hadisi ingantacce yake da shi ba an samu khifatu dabbi eh an samu karancin hadda akan wancan shi kuma garibi idan imam tirmidhi ya ce garibi hadisin da bai inganta ba kenan a wajensa wannan islahi ne nasa to kaga sai aka ce hadisi hasan sahihi garibi shi sai ibn hajar asqalani a cikin littafin sa nukhbatul fikar yayi kokarin kawo me imam tirmidhi yake nufi idan yace haza hadisun hasanun sahihun haza hadisun hasanun garibun irin wannan yace me yake nufi a wannan to yayi kokarin kawo waɗannan abubuwa yace ko dai hadisin ne an yi bincike akan sa wata rana imam tirmidhi sai ya ganshi a matsayin sahihi wata rana kuma sai ya ganshi a matsayin garibi duk hadisin ɗaya ne amma idan ya bincike ya bincike sai hadisin ya bayyana a gare shi sahihi wata rana kuma idan ya ƙara bincikawa sai ya dawo hasa ina ba ta an fahimta to shine sai sai haza hadisun sahihun aw hasanin kenan ina fata an gane ko kuma ya kasance hadisi ne a guda ɗaya to amma kuma wani wajen ya zo a matsayin sahihi yana da hanyoyi yana da hanyoyi da dama wata hanyar ya zo a matsayin sahihi wata hanya ya zo a matsayin mai hasan sai kasance haza hadisun hasanun wa sahihun in aka ce hasan ya zo a matsayin hasan a wata hanyar wa sahihun ya zo kuma sahihi a matsayin a wata hanyar kenan ina fata an fahimta yan uwa to hadisin dai yan uwa ya inganta kan dai mana dogon zagaye yace sahihun bi majmu' turuqihi hadisin idan aka tattara hanyoyin da ya zo ta hanyar su hadisi ne ingantacce imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul fitan babu ma jaa fi nuzumil jamaa imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa al hakim an-naisaburi ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa al sahihain imam az-zahabi ya dace da ingantawar da imam az-zahabi yayi albani kuma ya ƙara tabbatarwa hadisi ne ingantacce wannan hadisi hadisi ne da yake a cikin hadisi musalsal wata rana sayyidina umar Allah ya ƙara masa yarda haukan mambari sai ce yadda na tsaya akan mimbar nan haka wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya tsaya akan mimbar nan yace shine sai ya ga musu hadisi yace ahsinu ila ashabi ku kyautata wa sahabbaina annabi yayi wa sahabbai gargadi ya ga musu yace ku kyautata wa sahabbaina yace summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunhum sannan wanda zasu zo bayan sahabbai su ma a kyautata musu sannan wanda zasu a bayan su ma a kyautata musu to sannan sai annabi kawo wani istisna yace sannan sai wasu mutane za su zo a bayan waɗancan wanda za su rinka ƙarya a cikin maganganunsu annabi yace a yahlifuna qabla an yustahlaf za su rinka rantsuwa tun kafin mutum zai rinka rantsuwa tun kafin a nemi rantsi wa yashhadu qabla an yustashhad zai rinka ba da shaida tun kafin a nemi ba da shaida to shine sai annabi sai karshe sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koro wannan magana ta cike da shi malli shahidin mu dai a cikin maganar shine lazimtar jama'a da rashin warewa in aka ce jama'a yan uwa kamar da ne bayani shine jama'ar da suke akan ra'ayi mai kyau jama'ar da suke akan abu mai kyau idan ka kasance a cikin unguwarku ko a cikin garinku ko a inda kake duk mutane ne wanda ba na kirki ba ya kasance kana wani wajen da kana environment din da ba mutanen kirki bane a lokacin duk wanda ka shiga kai ma'amala da shi zai gurbata maka taka tarbiyar sun ki su sadu da su biyo abin da kake kai sai dai kai ka biyo abin da suke kai na barna to a lokacin in ka ware kai ne jama'ar ba su ba yan uwa an fahimta in an fahimta da kyau ashe kun ga wanda suke kan gaskiya su ne jama'a ko da su ne kaɗan ko dan galibi za ku ga wanda suke kan barna su ne mafi yawa kafirun wa kafirun minan na wa kafirun minan nasi gashi na haka zaka ji Allah madaukakin sarki inda yace kafirun zaka galibi abu ne mara kyau mafi yawan mutane ba akan daidai suke ba to zaka ga wanda yake kan daidai shine aljama'a da shi wanda suke tare da shi wanda suke kan barna kuwa komai yawan su waɗannan ba su ne aljama'a ba ya kamata a fahimci wannan yan uwa Allah ya samu dace amin walidhalika mala yace saboda haka ne yajtahidu ash-shaytan shaytan yake iyakacin kokarin sa fit tafriqi bainal ahibba wajen yaga ya raba tsakanin masoya guda biyu duk inda yake sance akwai wasu masoya da suke san junan su dan Allah eh da suke san junan su dan Allah dan ɗaya daga cikin wanda suke samun inuwar inuwar Allah madaukakin sarki da babu wata inuwa sai tasa shine akwai mutane guda biyu da suke san junan su dan Allah ijtama'a lahu wa tafarraqa alayhi wa tafarraqa alahu wanda suka haɗu akan bin Allah madaukakin sarki kuma suka rabu saboda Allah madaukakin sarki to shedan baya so ya ga irin wannan mu'amala to shi sa duk kokarin sa idan ya ga wasu suna son junan su dan Allah alaka ce dan Allah yake kwari ya raba ta ta kowace irin hanya wa tashtiti suhba da kuma lalata amintaka ko abokan abotan taka da take tsakanin mutane ita ma dan Allah walakin nan nabiyya ar-rahima salawatullahi wa salamuhu alayhi sai dai annabi mu mai rahama mai jin kai ira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi nabbahana ila hadha al-madkhal al-khabith yayi marmaza ya nusashe da mu ya faɗakar da mu game da wannan mashiga mara kyau da shi ɗan yake ƙoƙarin shigar da mu cikinta min madakhilin la'in daga mashiga na wannan la'antaccen bawa shi ne shaiɗan faƙala annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce iyakun wazzan e iyakun wazzan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ina ka shaidunku a hirɗinku da zace-zace e zace-zace shine zacen da na gaya mana azzannu alladhi lam yubna ala dalilin shine da tam da ba a gina shi akan dalili ba amma duk zaton da yake akwai dalili a kansa wannan babu komai a kansa saboda yan uwa ka'ida shine akwai abin da malamai suke ce musu maratibul idrak maratibul idrak yadda mutum yake riska abubuwa suka ce guda hudu ne akwai yaqini akwai shakka akwai zato akwai wahami yan uwan fahimta akwai yaƙini akwai shakka akwai zato akwai wahami in aka ce yaƙini shine ka sami ilimin da yake yanke baka da kokonto ko shakka a kansa baka da kokonto ko shakka a kansa shi kansa yaƙini zaka ga kala uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin shine ka san abin ainul yaqin kuma shine ka ganshi haqqul yaqin kuma shine ka ganshi ka ji shi kuma ka taba ina fata an fahimta kaga shine karshe kenan ko to sannan sai wahami shi kuma wahami shine kuskure eh kuskure babba babban kuskure sai shakka ita kuma shakka shine ka kasarin zayar da bangare ɗaya akan bangare ɗaya daidai ne ba daidai bane daidai ne ba daidai bane ka kasarin zayar ita ce shakka to sannan sai zato shi zato suka ce shi ne mutum ya rinjayar da ɓangaren daidai akwai shakka a ciki amma kuma ɓangaren daidan ya ɗanfi karkata ya ɗanfi rinjaye suka ce shi ne zato shi sa na gaya muku cewa zato kai tsaye ba a zargin zato sai an jingina shi da mummunan zato sai an jingina shi da mummunan zato don akwai hukunce-hukuncen shari'a da dama kamar yadda na faɗa baya da aka ɗora su akan zato yanzu misali akwai hadisin da malamai suka ce masa hadithul ahad hadisin da mutum ɗaya rawaito shi hadisin da mutum ɗaya rawaito shi za a karɓe shi matuƙar ya inganta ta hanyar da malamai suke karɓar hadisi to amma me yasa aka karɓi hadisin mutum ɗaya saboda ana mai kyakkyawan zaton cewa yana da aminci a addininsa yana da aminci a mu'amalarsa yanzu bari ba misali shaida da ake barawa a kotu idan mutum ya yi wani abu ana kawo shaidu a kansa misali sai a ce a kawo shaidu guda biyu shaidun nan guda biyu akwai yaƙini tabbas abinda suke faɗa gaske ne ba lallai ba ne kyakkyawan zato ko ake musu ina fata fahimta kun ga abinda aka ɗora hukuncin a kai shi ne kyakkyawan zato saboda akwai abubuwa da yawa da ake ɗora zato a kansu da yawa addinance yanzu misali da zan ba ku shaidu don mutumin da baya so a masa mummunan zato sai ya guji abin da ya kamata a masa mummunan zato amma mutumin da aka san shi daman ba mutumin kirki bane fasiki ne ya saba da saban Allah kowa ya san shi kuma a ganshi a wannan gurin da yake saban Allah saboda Allah sai mutum ya ce bare bare sawa zuciya suke kyau zato ya ce wani ta kara yake a wajen ko abin da ya kamata haka kaga da wahala da wahala mutum ne ka ganshi yana labalabe ana sai da ana sai da kwaya a waje ka gansa ya kalli nan ya kalli nan ya ji an bashi wani abu ya sa aljihu sai ka ce bari ka miki kyawun zato a ware ya karba ya sa aljihu misali ne ki bari ina fata fahimta yan uwa kaga ai da wahala ko kaga ji yadda zuciyarka ta kai da tsarki sai ka kawo me ya karba kayan aiki ya karba ya karba kaya ne to haka kaga akwai abin da dole ko kana so ko baka so sai zuciyarka ta kawo maka zato a kansa to amma haka kawai ka kalli mutum sai zuciya ka tsarsa maka abu kaza a kansa kuma sai ka yi ta kokari lalle sai ka tabbatar da wannan abu wani lokaci ma hadda bincike eh ka bincika lalle sai ka tabbatar da wani abu shine abin da yake haramun abin da shari'a ta hana shine abin da ba a so to shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke nufi da iyyakum wazzan ina ka shedu ku a hirdin ku da yin zace zace fa inna dhanna saboda shi zato akzabul hadisi shine mafi ƙaryar zance sai annabi ce wala tajassasu kada ku rinka bincike eh kada ku rinka bincike kun ga idan ka je kai zaton kuma sai ka zo ka ce zaka bincike shi ma haramun wata ruwaya annabi ce wala tahassasu wala tajassasu da at-tajassus da at-tahassus duk abin da suke nufi bincike sai da wasu malaman suna bambancewa suka ce da aka ce at-tahassus shi ne binciken da mutum zai yi akan abin da yake ya shafi ido da kunne kai kokari lalle sai ka binciko wani abu da idanka ko da kunnanka abinda mutum baya so a ji yake boyewa to shine at-tahassus shi kuma at-tajassus shine wani abin da mutum yake kokarin boyewa a cikin al'amuransa ka dage lallai musamman abin da ya shafi ba mai kyau bane ka dage kai kuma sai ka binciko shi shine at-tajassus shi sai kun ga ake cewa lallakin asiri a larabcin zamani mai jasus in ka ji an ce jasus to dan lallakin asiri ke irin wanda ake aika su sarin lallakin asirin kasa da kasa ko abin da ya kama da haka to annabi ce wala tajassasu kada ku rinka bincike akan abin da bai shafe ku ba bincike akan abin da yake ya shafe ku ko akan abin da yake maslaha ne na addini ko na wani wannan babu laifi ka je ka yi shi addini ya baka dama wala tahasadu kada ku yi hasada kada junanku ya rinka burin ni'imar da Allah ya wa junanku ta gushi wani ya samu abu kaza ka rinka buri Allah madaukakin sarki ya dauke ta ko da kai ba zai baka ba wannan mafi munin hasara kenan Allah ya tsare ku wala tabaghabu kada ku rinka kiyayya tsakaninku at-tabaghud shine kiyayya kasance baka so na bana santa babu wani dalili kuma da zai sa ni kika din ko kuma ka kiyani din masala ce kawai tawa ko ta kanka a wannan ba daidai bane ka'ida yadda ake mu'amala shine matukar mutum ba Allah ya taba ba ba manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya taba ba ni ya taba to nayi hakuri kai na taba kai hakuri mu shiga da mu'amala amma na sa kinka a cikin zuciya ta kai maka sa kina a cikin zuciya ka wannan haramun ne ba daidai ba wala tadabaru kada ku rinka juya junan ku baya eh ka juya baya shi ma ya juya baya wannan ba daidai bane wa kunu ibadallahi ihwana annabi ce ku kasance bayan Allah ƴan uwan juna abinda aka san musulmi kenan yan uwantaka yan uwantaka ya kasance yadda kake jin dan uwanka na jini haka kake jin dan uwanka musulmi idan abin alkhairi ya same shi kai farin ciki da abin alkhairin sa idan abin sharri ya same shi kai bakin ciki da abin da ya same shi na sharri ka taya shi bakin ciki ka taya shi farin ciki idan na farin ciki ne wannan shine yan uwantaka ta musulunci yan uwa wannan hadisi rawahu al-bukhari wal lafzu lahu imam al-bukhari fitar da wannan hadisi lafazin nasa ne wa muslim hakan imam muslim ya fitar da shi wa abu dawuda al'imam abu dawuda ya fitar da shi wa tirmizi da imam tirmizi allah maɗaukin sarki musu rahama gaba ɗaya kuma ina ji anan zama dakata insha Allah ta'ala sai Allah kai gobe za mu tashi maganar hafiz ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kusuran da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله